أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 11 da watan sha'aban shekara ta 1447 hijiriya insha Allah ta'ala zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine risala cikin fiqhun malikiya na al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala muna cikin wannan shine darasi na 37 muna cikin babun fil aqdiyat wa shahadat baban da ke bayanin alƙalanci da shaida zan mu tashi inda yake cewa wa iza raja ash-shahidu ba'da al-hukmi nan ne ko yawa yace wa iza raja ash-shahidu idan mai shaida yayi ruju'i ya komo ba'da al-hukmu bayan an yi hukunci ugurima ma atalafa bi shahadati zai rama abin da aka hallaka da shahada shi da shaida shi inni itarafa idan ya tabbatar annahu shahida bi zurin cewa shi yayi shaida ta zur yayi shaida ƙarya ya zo ya ba da shaida akan cewa kazakin nan kaza ne aka zartar da hukunci akan abun mai dukiya aka hana mushi dukiyar dalilin wannan shaidar taka daga baya kuma ka ji lahin shaidar ƙarya ka ji wani wa'azi masalan ka komo ka ce to na tuba ka gaya ma alƙali cewa shaidar nan da na faɗi aka ba wani dukiyar wani ƙarya ce nake to shi zai rama dukiyar nan saboda wancan da aka hukunci aka ce taka ce ya je ya kashe ta kenan kai da aka hallaka dukiye shi saboda shahada ka shaidarka to kai zaka rama ma mai dukiye dukiye shi qala hu ashabu malik yace daliban malik haka suka faɗa sai minan mai sharhi yake cewa fuhima min qawlihi agurima annahu la yanqudul hukuma abinda zan mu fahimta nan da aka ce zai rama ana nihin hukuncin ba za a warware shi ba lihtimali kazbihi fi ruju'i tana yiwa ƙarya yake a ruju'in ma da ya komo yana zawwa ya ce ma alkali wannan shaida da na bada taran nan aka ba wani dukiyar nan kaza ƙarya ce niki to ba za a ce to ku komo a warware hukuncin la hukunci ya zartu kawai an an yi shi an ƙare ba zancen a komo kuma a tada shari'a magana ta ƙare wancan hukunci da wucin zai dai kai kai ramuwa kai da kai shaida zo me yasa saboda kakkasa alkali ya komo kuma ya sake wata shari'a kuma alhali wannan maganar ma ta bi ƙarya ce kake yace wa man ƙala wanda yace radatu ilayka ma wakaltani alaihi na maida maka abin da ka bani wakilcin shi au ala bai'i ko kuma ka bani wakilci in saida maka shi na maida maka shi au da fa'atu ilayka samanahu ko na saida na baka kudin shi abin da ka bani in saido maka au taka ko kuma na maida maka ajiyar ka da ka bani au taka ko kuma bashin ka da ka bani fal qawlu qawluhu fada tashi za a amsa shi wanda ya amshi dukiyar ba mai kaya ba kenan me yasa duka wannan mabaniyun ne akan shi wanda aka ba wannan abubuwan da wakilci da ajiya da sauran da ya sai da wannan abin don ka yarda da shi ka bashi to magana shi karɓaɓɓa ce in ya ce ya maida maka abinka ko ya kai maka kuɗin abin ya ce wa man ƙala wanda ya ce da fa'atu ila fulani kama amartani na ba ma wane kamar yadda ka umarce ni ga jika ishirin amshi ka kai ma wane ya zo ya ce jika ishirin ɗin nan na kai ma wane ya ce fa'an kara fulani shi kuma wancan wanan ya yi musu ya ce a ni bai kamu ni ba fa'alar dafi ulbayina to wanda ya ba da ya kawo shaidu ya kawo shaidu wa illa in kwa bai da shaidu da mina shi zai rama wannan dukiya kenan matukar an ce amshi kai mawa ne ya je bai kamu shi daga shi sai shi to yana bisa hatsari daga yayin musu kai zaka rama abu amma in ka kawo shaida ce to wannan kaga zo taho amshi kaga wannan shaida ce kai ne shaidawa ne aiko ne ka mishi jika 20 gata kenan shaida ta ƙare amma in yi bai ji tsoron Allah bai yi musu kawai kai dukiyar rama ta ya hau kanka ya ce wa kazalika ala waliyul altamil bayyana hakanan wajibi ne ga wanda ya jibinci lamarin marayu ya kawo shaida annahu an faƙa alaihim cewa ya ciyatar da dukiya a gare su kai yayi da awa cewa kuɗin su da ya ciyar da su abinci ya saya musu kaza duk in zai saya musu kazan ya kawo shaida ya ce audafa ilaihim ko kuma ya ɗauki dukiyarsu ya ba su in zai maida musu dukiyarsu da ma'ayinsu ya bari ko nawa ce ya kawo shaidu ga dukiyarsu da ma'ayinsu ya mutu ya bar mini ga ta zan ba su gaban wane da wane ya ɗauka ya bada ya ce in kanu fi khadanati suddika fi nafqa in kalkashin shi yake abin gakin su renan su to za a gaskata shi cikin ciyatar wasu in ya ce na saya musu abinci da dukiyarsu daidai gwargwadon kaza to za a gaskata shi in karkashin shi suke cin abincin shi yake renansu ya ce fi ma yushi bihu in abin da yake kama ya faɗi abin da ke kama da haka nan ƙin in a shekara ɗaya ne ya ce masarar na ciyatar da su abincin jika ɗari na kashe musu kan abincinsu ko jika ɗari da hamsin su biyu ne 'yan yara wannan za a ɗauka yana kama da abincinsu amma in ce miliyan biyu duka na kashe ta a cikin abincinsu a shekara guda wannan ba za a gaskata shi ba shi yasa ya ce fi ma yushbihu abin da yake kama da haka nan ya ce wa sulhu ja'izu zai shiga wani babe daban su cikin bayanin sulhu ya ce wa sulhu ja'izu nan sulhu ba wai wani da wani suna haɗa ba ko wani da wani suna kaza ba a sulhu na baban dukiya kawai ke magana saboda cikin al'aqdiya wa shahadat ake magana ko kuma alƙalanci da shaida cikin wannan baban ake magana ya ce shi sulhi halaka ne illa ma jarra ila haramin sai sulhun da ya ja zuwa ga haram ya ce wai juzu alal iqrari kenan shine bai halitta ba ya halitta akan iqrari wal inkari da inkari shi sulhu kenan ya halitta a cikin duka wannan abubuwan da ya zano nan gurin wancan da yace fi ma yushbihu khalil a muktasar yace wal qawl lahu fi qadrin nafaqati ai fi shubhi a cikin abin da ya kama da ita wannan kuma sulhu dan ana cewa wa aslihu zat bainakum ko sulhanta abin da ke tsakaninku fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku guda biyu da bayanin sulhu dai da dama da malamai suke kawo annabi yana cewa sulhu jaizun bainal muslimina sulhu halak ne tsakanin musulmi illa sulhan harrama halalan sai sulhun da ya haramta halak ko ya haramta halatta haram musulmi suna akan sharaɗinsu ga wadda turmizi abin nan ya huddo shi ya ce ya halitta shi sulhu akan ikirari ikirari akan saidawa ko ikirari akan badawa haka nan akan inkari sai ce wal ammatul garra ita baiwa wadda take rudi ta rudar da mutum ta tazawwaji ta yi aure ala innaha hurra ala annaha digo ala annaha hurra akan cewa ita diya ce fali sayyidiha akhzuha shugabanta yana da damar ya rike ta baiwa ce mun sani cewa baiwa tana ƙarƙashin shugabanta tana ƙarƙashin mai ita in bai saduwa da ita ya halitta ta yi arme to ta je arman wani zata arme shi ta rudar da shi cewa ai ita diya ce ba baiwa ba to wannan filisaidu aka zuwa mai ita shugabanta yana da dama ya amso abin shi tunda shi ta rudar da wani ya arme ta a matsayin diya ce kuma mai ita ya ji shi ko wannan cutar da shi zai yi wani ya arme ta yi bulaguro da ita ko a garin ne ai ba zancen ya sa ta aiki to yana da dama shugaban ya je kwato baiwa shi ya ce wa aka zuƙi matulwalar kuma ya amso ƙimar yaron yau mal hukuma lahu ranar da aka yi mishi hukunci kenan haɗan da mutunan nan da ya tarruɗa ya arme ta sun samu ɗa ɗan ma bawa ne ga shugaban nan amso ƙimar wannan ɗan zai yi ke dai kuma ɗan da ya zama na nashi ne shi wancan ba a sanin shi ba tarruɗe shi ta cuce shi to wannan shi ba ɗan za a ƙwace ba ɗa nashi ne he dai kuma ya biya shugabanta kimar wannan dan a ranar da za a yi hukunci kenan zai zama shi dan shi ne ya maida mishi baiwar shi sai ya tashi da asara ya maida ya kwace baiwar shi kuma dan da aka samu ya biya kuɗin shi yana so ya zama zamana a dan shi saboda baiwar shi ce ya aihwar yace wa manista haka a mata wanda ya cancanci baiwa kadwala da wadda ta aihu falahu qimatuha qima tana a gare shi wa qimatu da qimar dan yawmal hukuma ranar da za a yi hukunci wakila ya kuzuwa suka ce zai amshe ta wa kimatu lola da kimar da wakila wasu suka ce lahu kimatu ha yana da kimar ta fakar kadai illa an ya tsara sama sai in zai zabi in zai zabi kudin ya ga cewa kudin zai zaba fa ya kuzuhu sai ya amsa min al-gasibi daga wanda yake ya sace ta allazi ba a ha wanda ya saida ta Ina nan gurin abin da ake faɗi kamar kana da baiwa kuma aka samu ɗan hashi ko ɓarawo ya sace wannan baiwa saboda baiwa dukiya ce kadara ce to da ya sace ta kuma ya sadu da ita har ta aihu to wannan an je kimar ta zai za'a maka ta zama tashi kimar ta za'a maka ya biya ka kuɗin ta da kimar dan wannan dan dan ma matsayin naka yake to shine wasu suka ce zai amsi zai amshe ta da kimar dan kenan ya kwace baiwar shi dan kuma a bashi kuɗin dan wakila suka ce lahu qimatu ta kadai za a bashi banda na da kadai sai in shi ya zabi kudin kenan ce fa ya'khudhu min al-ghasib allazi ba hay amso ta daga wannan dan fashin da ya dauke baiwar shi walau kana biye da gasibin inda a ce a hannun dan fashi take fa alaihi al-hadd sai an mishi haddi akan aihuwa ta da yayi wa waladuhu raqiqun kuma diyan da ya samu ma'aha tare da ita dukkan su bayi ne da rabbi ha ga shugabanta wanda yake shugabanta ɗiyan duka nashi ne ko ɗa nawa aka samu ga wanda ya saci baiwa ya yi ta aiwata wa mustahiqul arabi ya ƙara da sha'anin baiwa ya ce wanda ya cancanci gona ko garka ko ƙasa ko wani kare shine al'arab kawai ba'ada an amarat bayan an riga an rayar da ita ya dafa qimatul imara zai bada lada da kimar rayawar da aka mata ka'iman tana tsaye in wani ne ya yi- an yi rikicin kare masa karan ka ne har ya riga ya gina shi ko ya riga ya kewaye shi daga baya aka tabbatar da cewa wannan karan naka ne to wannan kai zaka ba shi kuɗin kewayen da ya yi ko kuɗin ginin da ya yi kai ka zamani da gidan da karan da gi- kewayen da karan da ya yi duka ba ca za a yi baya ma banza a karan shi za kuɗin kewayen shi da ya yi za a ba shi ko ɓarawo ne ko kuma rikici ne na kare irin na yanzu da ke haɗa yan meri suke haɗa ko kuma wani wanda yake wannan dillallai suke haɗa in ya tabbata dai na wane ne to zai ma zamana ka maida mishi kuɗin wannan kashe abu duk abin da ya kashe ka maida mishi in kuma baka da kuɗin maida mishi kusan yadda dai kuka yi tsakaninku ya ce fa in aba idan ya kiya dafa a ilaihi mushtari qimatul buqa in ya ki haka ne yace shi bayye da kuɗi ba kuɗin da zai bada na kewayewar da kai ko na ginin da kai in talaka ne dama karan nan kadai gare shi kuma ya- wani mai kuɗi ya zo ya mishi andir ya yi bila a ciki an zo a ce to kamar ba shi kima kima kuɗin da ya kashe to nan gurin in ya kiya saboda bai da hali ko bai- ko kuma yana da kuɗin ma ya ce a shi bai ga dama ba kawai bai ba da kimar abin da bai ga dama gina shi ba kenan in ya kiya to dafa ilaihi mustari qimatul buqa a shi kuma wancan wanda ya saya sai ba shi kimar gurin shi kimar karan shi zai ba shi barahun a lokacin yana haƙo khaliya ma'ana tana wohi ba komi fa in aba in ya kiya kana sharikan bi qimati mali kulli wahidin in ya ki hakan kin ma shi mai kayan ya ki cewa a bashi kuɗin karan shi ma to za su yi tarayya akan wannan gida kowa daidai gwargwadon kimar abin da ya mallaka shi wanda ya gini kimar ginin shi in karan an saye shi eh, miliyan guda shi kuma ya kashe miliyan goma a cikin wajen ginin kenan kaga duk radda aka sai da gida shi ko miliyan ɗari ne shi dai wancan zai ɗau ɗaya bisa goma wancan ya ɗau tara kenan za su yi tarayya gurin kowa daidai gwargwadon haƙƙin shi shi daidai gwargwadon kimar kare shi daidai gwargwadon kimar abin nan kin shi kuɗin da ya kashe na gini ya ce wal gasibu wanda yake dan fashi yi umar za a umarce shi wannan wanda ciniki ne ya sa ko kuma irin wannan ne yanzu rikicin kare tsakanin dillale da zasu hada ko yan meri da zasu hada haka ta bayyana amma in kwace ni barawo ne kawai ya sace karanka shi wannan yi umaru bi kal ibna'i za a umarce shi cewa ya ture ginin shi wa zar'i da shibkar shi idan barawo ne ko dan fashi ne kawai haka da gangan ya samu karanka yayi gina da gangan ya san ba nashi bane to wannan an yi zuhuri akan shi babu wani rangwame ca za a rushe ka kwashe birginka da itacen da itacen shi wa shajarihi da shibkokin da yasa duka za a ce cire su dan shi za a nihi cutar da shi saboda barawo ne wa in sha a ɗahu rabu ha ƙimata ƙimata amma shi mai gidan mai abin mai karan in ya ga dama yana iya ba shi ƙimar zalikan na ƙadu ƙimar wannan rushewar shajar da itacen mulka bayan an gefa su ba a da ƙimata ajiri man yi ƙara'u zalika bayan ƙimar ladan wanda zai tunkuɗe wannan ƙin wala shay alaihi kenan idan shi ɗan hoshi ko wanda ya saci karan shi mai gidan duk da ɗan hoshi ne ya gina duk da ɓarawo ne ya abin nan ya saci karan shi kuma har ya kewaye shi da katanga ko ya sa dashe ko ya sa su wani lemu duk shukoki masu kima ya sa wanda shi kan shi mai karan baya so ba a ce a- a a musge su to sai ya bar mushi shi da kimar kuma ya bashi kimar mai hashin ya bashi kimar tumbikewa da kimar wannan kin wanda za su rushe wala shay al alaihi babu komi akan shi fi ma la qimata lahu ba'da al qali abinda bai da kima bayan an cire shi wal hadmu da rushewa yace wa yurdul gasibul galla shi wanda yake dan hashi ne zai maido duk ribar da ya ci wala yurdu ha gairal gasib ba mai maido riba abu banda dan hashi kenan duk wanda ya kasance ya saci motanka ya saci motarka ya saci wani abinka in ranar da aka kama shi wannan ha- hawan da ya yi zaka lissafa mashi a haya ce a wata biyu a wata uku ne ka lissafa mashi duk hawan da ya haya ce ya maido maka ko kuma ka lissafa mishi gida ne da ya sata shekarun da ya yi ya gina shi ka lissafa mishi a matsayin haya ce ya biya ka wannan hukunci na musulunci kenan ya ce walwal da fil haiwani ɗa a cikin dabba wa fil amati da cikin baiwa iza kana alwalid min ghairi sayyidi idan dan ba na shugaba bane ya akhuzuhul mustahiqu lil ummahat wanda ya cancanci uwayen shi zai kama shi min yadi mubta'in da hannun wanda ya saida mushtari kenan wanda ya saya au ghairihi ko wani shi ya ce wa man gasaba a matan wanda ya saci baiwa baiwa ce ya sace ta yi hushinta ya kama ta ta yi ya ce sun mawaɗe a hasan nan ya sadu da ita fa wala duhu raƙiƙun ɗan na ida ya zama bawa wa alaihi alhaddu kuma za a mishi haddi za a mishi haddi na yayi zina wanda ya sace ta ya ce wa islahu sufuli ala salihu sahibu sufuli zai shiga kuma wani zance da ban rahimahullah ya ce gyara ƙasa yana kan wanda yake ƙasa wal khashabu lisaqafi katako da icce na rihi ne da saqafa alaihi na abu wanda aka yi rihi ne akan shi wannan ya shiga zancen wanda suke haya a cikin baini wani yana ƙasa wani yana nan sama kenan wannan sama da nake busanta wanda ke can ƙasa yana haya guraren da guri yayi kaɗan kamar su Legas su Masar da su Saudiya haka ake gidan zai zama baini uku ne ma ko hudu ko biyar kuma kowa haya yake wani a can ƙasa wani a na biyu wani a na uku to kowa zai gyara abin da yake saman shi amma ba ya yi ba don saboda kai kana kana gidan na ƙasa ni ina nan a sama wannan fulafan in ya ɓaci ko fankanan ta ɓaci in ce ma na ƙasa ya kawo kuɗi ma haɗa a gyara a tunda kai wannan yake ɓance ka wannan kai zaka yi duk gyaran da yake nan shi ma kuma abin da yake ƙasa shi zai duk gyaran da abin da yake ƙasa wal khashab li saqafa alai yace katako na rihi shi ma akan shi yake katakon rihin wannan ko yanzu yake fulafan ne wannan fulafan kin in ya ciro in ya ɓaci ni da nake cikin wannan gurfan ni zan gyara shi ba wanda yake ƙasa ba shi bata shahe shi ba yace wa ta'liqul ghurafi alaihi da rihi abin nan dakuna akan shi iza iza waha idan yayi rauni rihe ɗakunan idan ya yi rauni rihin ɗakunan idan ya yi rauni kai zaka gyara kai da kake ciki ya ce wa hasufula idan ƙasa ta yi rauni wa hudima aka rushe shi ha ta yi sulihu har sai an gyara shi wa yi jubaru alaman yi sulihu za a tilasta ga wanda zai gyara au ya biyu ko wanda zai abin nan zai saida wanda ya kasance yana can bayanin na ƙasa muna haya tare na ƙasa gashi muna kallo zai rushe zai ɓaci zai lalace dole wanda suke sama za su je su ce maka to da kaki da kaso dole ba zaka wadda kuɗi ka gyara ka gyara wannan na ƙasa saboda dukan mu abu sanka muke kan hatsari muke matukar nakan ya lalace mu duka zan mahallaka ba kai ɗaya ba to shi wannan tilas ne ma dolen shi ne ya hudo kuɗi ya gyara nashi au ya bi'u ko ya saida ko da a ce saye ne ba ma haya ba ce wannan ba zancen haya ba ko saye ne kai kana da na ƙasa mallakinka ne ni ina da wannan na hawa na ɗaya mallakina ne to duk abin da ya shahi na ni zan gyara shi amma abin da ya shahi na ƙasa kai kuma in ya ɓaci kai kuma zaka gyara amma ba ta raɗin kanka ba tilasinka dolanka in ya ƙiya ka kai ma hukuma dole za su sa shi ya gyara ko mun talaucin shi dan ba shi ɗaya bane yake kan hatsari da wasu a saman shi ya ce auyu biyu ko kuma ya saida mimman yusulihu ga wanda zai gyara in mallakin shi ne an yi an yi ya gyara ƙasar ya ce shi bai iya ba dan bai da kuɗi to dolen shi za a ce ka saida shi dole da kaki da kaso ka saida ma mai halin da zai iya gyarawa kai ya faɗo duka ku hallaka wala darara wala dirara a mu'amala babu cuta babu cutarwa yace fala yaf'alu ma yadur bi jarihi kakka aikata duk abin da zai cutar da makwabcinka duk wani abin da zai cutar da makwabci haramun ne ka aikata shi min fatahi kuwa na buɗe wata abin nan buɗe wata taga qaribatin ta kusa ya kashifu jaruhu min hawan da zai ga al'auran makwabcinka a ciki ya kasance gashi muna bisa bayani nan gurin wannan kofa ce a ce nan gurin gidan wani ne a saitin shi to haramun ne mu rika bude wannan wannan tagar zai kasance ita kullun a rihe take tagar da zaka bude ka bude ta wajen da titi ne ba gidan kowa ba amma in gidan wani ne to an haramta maka ka bude ta ma ka rihe ta har a bara ta zama a rihe take ko ka bar ta dan ado shine ba zai bude ba ce yakshu jarahu minha aw fataw babin qubalatu babi ko ka bude kofa wajen kofar gidan shi duka wannan haramun ne aw hafari ma ya durru bi jarihi ko kuma ya yi tona ramin da zai cutar da makwabcin shi fi hafarihi cikin in ya tona shi wa in kana fi mulki ko cikin mulkin ka yake wannan ku ga yadda musulunci ya kare haƙƙin makwabtaka haramun ne ko cikin gidanka ne ka tona wani abin da zai cutar da makwabcinka ga masalan nan gurin kana so ka yi rami ƙato na salga wadda ruwa zai rika shiga ko na kwata zai shiga amma jikin katangan makwabcinka ne yau da gobe zai bata to duk da cikin gidanka ne hilin wannan naka ne to haramun ne ka yi wannan rama yace wa yuqda bil haid liman ilayhi alqimdu yace za a yi hukunci ga katanga ga wanda ya kasance katako katako yake wajen shi katako wanda ake sawa a tsakiyar gini wal uqudi da kuma ɗarmi kenan nan gurin ya zama na katanga ce ni makwabcinka ne ga katanga ta tsakiya nan katangan nan sun kai rikici kan cewa shekaru sun ɗau shekaru da dama tana yiwa ma uwayen ne sun mutu sun bar ɗiya wani su su zo su ce ba su ma sanya aka yi ginin ba wannan ya ce katangar tamu ce wannan su ce katangar tamu ce ta tsakanin wannan to za a yi hukuncin katangar ta wanda gimshikin yake kallon katangar a wajensu da canda da suke sa katako ne wanda zai kallo nan wajen za a yana da gini da fuskar da ya kalla in kuma na siminti ne ma gashi nan gurin kyarara abin inda ta fuskanto kenan wannan ginin za a ce wannan kawai na su wannan ne da shi za a yi hukunci wannan abin nan al'ukudu shine tatabu'ul ahjar tatabu'ul ahjar yadda duwatsun gini suke da an yi gini ai ga huskokin da suke kallo ɗarmin gini yadda yake kallo to wannan za a duba a ce wannan katanga ta wane ce kamar menene su shiga ɓangaren ne a eh duk wani abin da zai cutar matukar ya cutar ko ma wani bangare ne kawai sai ka hakura da shi kakka yi shi ya ce wala mina ufadil ma'i mutum kada ya hana sauran ruwa da ya mana abihil kala don ya hana ciyawa a ta wannan kuma ya shahi sha'anin makiyaya musulunci bai bar kowa ba komi ya ambata dalla dalla kana da rijiya kayi ba ruwa dabbobinka sun koshi taka ce mulkin ka ce to ba dama ka hana wasu su yi baruwa don saboda ka kore su su bar gurin kai ka zamana kai don in babu baruwan busa shi ai makiyayi bai ya zamana ba ba inda zai rika shan ruwa ba zai zamana ba to don saboda kai ciyawan nan da ke kewayen karkara ya zama kai ɗaya dabbobin ka su cinye ta ka hana ma kowa duk wani makiyayi ya sha ruwan rijiyar nan taka wannan haramun ne matukar kai ɗaya kake da rijiyar duk karkara to wajibi ne ka bar su su ma su yi baruwan dabbobinsu da rijiyar ka ya ce wa ahalul mashiyatu ma'abuta dabbobi a haƙu biha su suka su cancanta da ita hatta ya zuƙo sai sun shayar wanda yake da rijiya kuma yana da dabbobi to shi ya cancanta ya fara shayar da dabbobin shi da an yi so wani ya sha sun manna su fi hasawa sannan mutane bayan shi daidai da daidai suke ba wanda ya yi wani wa man kana fi ardihi ainun wanda a cikin ƙasar shi gonar shi ko karan shi akwai idan ruwa au bi irin ko kuma rijiya falahu mar'uha yana da damar ya hana illa an tan hadima sai in ya rushe bi irjarihi rijiyar makwabcin shi kenan in ya zamana a cikin gidanka wannan ana zancen ka a hana ruwa a cikin daji ne wannan ruwa ko tabki ne ko kuma rijiya ce a cikin gonarka wanda ke daji wannan an hana ka hana wani dan saboda kai yayi kiwo amma a cikin gari ne cikin gidanka ka kewaye kamar yadda ake Nigeria kowa gidan shi da da rijiya to wannan wani bai ake wai bai ce ai annabi ya hana a hana ruwa ka ce kullum ka zo gidan shi ka dau ruwa la in cikin gidan shi ne wannan kuma yana da damar ya hana don kullum za a yi ta saffa da marwa a gidan shi yace sai wa in rijiyar makwabcinka ta rushe to wannan kuma baka da damar ka hana mishi shiga dan lokacin duka wancan lokacin ba famfuna ake magana kowa ya gina rijiyar shi a cikin gidan shi yana shan ruwan shi to rijiyar makwabcinka ta lalace bata da ruwa ya kewayo ya shiga gidanka ya ɗauki ruwan wannan haramun ne ka hana mishi har sai ya gyara tashi zaka ba shi dama ya rika shan ruwan wannan a nan hukuncin zai haucewa an haramta hana ruwa tunda nashi babu ya tsaya yace ya khafu alaihi fala yamna'uhu fadluhu wanda za a ji tsoro walahu zar'un yana da shibka ya khafu alaihi ana ji mushi tsoro to fala yamna'uhu fadluhu baya hana mishi ba sauran ruwan nan yana da shibka shirije shi ta lalace ko makwabci ne wannan garkaka ce wannan tashi ce rijiyarka a cikin garkarka shi ma da rijiyar shi cikin garkashi tashi sai ta ɓaci kuma ga garkashi da tumatin kin shi da salatin shi da komi ga sanan zasu lalace to wannan haramun ne ka hana mushi ya kwalhi ruwa daga taka yayi bi ruwan garkashi da asara za a yi mai yawa zai yi asara mai yawa ko kuma famfo ne a yanzu ma ya zama na nashi ya lalace kan a zo a gyara dole zaka ba shi damar ya ɗauki naka ya rika ruwan garkashi ko kyauta ko kuma sai da wannan dole ne wajibi ne yaqtul fa an yi sabani ga magana hal alaifi zalika samanu shin zai biya kuɗi a cikin wannan amla ko ba haka ba sabani akai magana biyu wa yambagi Allah ya mana urrajul jarahu ya kamata mutum kada ya hana makwabcin shi an ya gajira khashabahu fi jidarihi gami da ya kafa iccen shi a bisa katangar shi ya kamata a ce kakka hana makwabcinka ga katangar taka ce zai yi runwa ya ce da Allah zan aza icce na bisa katangarka in yi runwa nan ba a so ka hana shi mustahabi ne ka bar shi ya ce wala yi ƙuda alai ba za a maka hukunci akan haka ba in haka yi ƙara ka ce bakka so kai ya ɗora maka wannan haƙƙinka ne ba an ce ba dole sai ka bar shi ya ɗora don mustahabi ne dama nan ina ga zan mu tsaya saboda alburda kan mu dan baka lokaci kaɗan ta jima ba a yi ta wa ma absalatul mashi ya gaba ce ne wa ma absalatul mashi nan yana yi wa ma absalatul mashi yawa inda an ga karayin alburda kai zama rana ya ta mu yi ta kuma